hudu da talatin da uku bayan hijiran manzon Allah alaihi salatu wassalam wadda ke da watan shekara dubu biyu da sha biyu shekara ta miladiya muna karanta littafin al'aqidatul wasatiyya na shekul islam ibn taimiyya wanda ya bayani aqida ahli sunna cewa suna imani da abin da Allah ya wasafa kan shi da shi da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafa ya siffanta Allah da shi suna imani da abin da su ba tare da sun tambayi yaya abin yake ba ko ne kwaikwayo da shi ko ku tunanin wata siffa ta wani abu su kora ma wannan siffar Allah suna imani da ita ba tare da tambayin yaya take ba yanzu muna kan siffofin da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafa ubangijin shi da su mun tsaya a kan ولكن عن يساره أو تحت قدمه wato idza qama ahadukum ila salah in ɗaya daga cikin ku ya tashi zuwa sallah wato me ke zai sallah fala yabsuqunna qibala wajhihi kada yi tofi ko da kakama kafar qibala wato a gaban shi wala ne haka kuma kada ya kaki ya zo hannun shi na dama ya yi kaki ba gaba tallafa abin ita ce jihar Allah da yanda kake kallon yanzu ma muna kallon gawar su kuma ba suke so wani su kuma da kudu ke da wasu kuma arewa suke amma dukkan su suna ta suna kantar fuskar Allah eh ka ba ne suna kantar Allah ba tare da ba ba kawai ka san kana gaban halicce ko sa kake wannan sallah saboda haka har in abu ya shafe ka wannan ka yi shi a hannun hagu in lokacin su matai ne ake ram ba su da kafet tile ya shi ne in ka yi kaki ka burne a kaki shine kafaran wannan kaki yana da kafara to ka rufe shi don kada ya yaɗu ya cuci wani to amma yau in in an samu masu tsananin rike hadisi in yayi kaki kuma gashi nan tiles muke da shi ina zai zuba a duba kan tile yana mai toilet paper ko hankici ko tufar shi ko rigar shi eh tai to in ya saka hankici in sallah kenan in yana so ya yi koyi da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai saka hankicin aljihun shi na hagu koko sai ya juya ta hannun hagu ya ya share kada ya dauko ya juya ta hannun ko ya tsaya haka gaban shi me kun ga koyi da hadisi da ma'ana ba da lafazi ba ta'adduban ma Allahi ba kuma ana nufi lalle in ka ji ka mutane da kafin su kashi ga masallaci duba hannun hagunka ka duba nan ta ta wahu bukhari muslim Allah ki hum rabbana ربنا كل شيء الحق في التوراة في القرآن أعطيك لنفسك من كتابة أنت من نفسيتها أنت الأول فليس لك وأنت آخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء عني الدين وأغنني من ال tunda muslim ya rawaito daga kowane daga cikinsu kenan ingantaccen mutane ne a mutanen kuma nan ci ala shart muslim zai yi kuma muslim bai ruwaito daga wa'annan mutanen shi ba amma sharaɗin shi shine sai ya san cewa wane da wane sun haɗu al-luqai sai sun haɗu kawai ba zamani ɗaya ba sai ya san sun haɗu misali kun ga kamar saddona ya zamani da ko ba haka ba kuma an san sun haɗu an san sun haɗu to wurin muslim sai an san wannan wane da wane sun haɗu sannan za a iya ɗaukan hadisi daga gare su amma sun yi zamani ɗaya zai sun yi zamani ɗaya dawa dawa za mu ce kuma wani malami amma kuma ya yi zamani da saddauna to amma kuma ana shakkan shi ya haɗu da shi ko bai haɗu ba zamanin su ɗaya amma ana shakkan ya haɗu ba su haɗu ba wurin muslim in wannan malamin zai ɗauko hadisi ya ce saddauna ya ce wani abu amma ba mu tabbatar sun haɗu ba fa to wurin muslim wannan hadisi ba ingantacce ba ne amma wurin bukhari shehun muslim shi ingantacce ne ya ce a to ai mutumin nan adili ne malami ne in ya ce mun saddona ya gaya mishi na imani ya gaya mishi tunda adili ne amma muslim ya ce a a koko na juya muku sori bukhari ne ke da luqi muslim bai da shi shi yasa na bukhari ya fi tsanani shi yasa ya fi tsanani a hadisi shi sai ya tabbata wani ya haɗu da wani muslim ya ce a ba sai ya haɗu ba in ya zai nuna adala ya ishe shi nan kun ga a yanda ake fitar da hadisi ingantacce da rashin ingantacce tsakanin malami da shehin shi an samu mazhabi daban-daban mazhab ne matafiya in an ce hadisi ingantacce ne inganta hadisin ma inganta shi mazhabobi ne inganta shi ma mazhabobi ne wa'yansu mazhabobin an yarda da su wa'yansu ba yarda da su ba na bukhari an yarda da shi na muslim an yarda da shi in muslim ce sahihi ne malamai sun yarda eh hanya sahiha ce domin kun ga hujjar shi mutum ne adili bai ƙarya ga rike addini kuma ya ce ya ga wani ya gaya mishi amma mu ba san sun yi zamani ko sun haɗu ba amma zamanin su ɗaya muslim ce din adalar shi sai mu ce eh ba zai ƙarya ba mu ɗauki hadisin shi yana da hujja ko bai da yana da hujja tunda adili ne amma buhari ce a'a sai na san wannan sun haɗu ko sun je haji tare ko sun je kaza tare ko sun yi kaza tare in ba san sun haɗu ba ba ruwana ba su ni ban ɗauke shi ingantaccen hadisi ba shin yana da hujja ko bai da hujja to shine mazhab wannan da mazhabin shi wannan da mazhabin shi so in yau yaro ya zo ya ce maka ba ruwana da mazhab na fiqihu to ai ba a fiqihu kadai ne akwai mazhab ba a cikin hadisan ma akwai mazhabobi akwai mazhabobi ba wai abu ne ɗaya ba aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ajizi ya zo mun ku duba mutumin in akwai ittisali ko akwai kaza duk wannan ulum ne ilimi ne mutane suka yin ijtihadi su fitar da shi fiqhun ma ulum ne mutane ke yin ijtihadi su fitar da shi amma me yasa muke karban shi domin ya fito ne daga salafus salih muna malaman da sun ba da rayuwarsu gaba ɗaya don neman wannan ilimin domin tsarkake addini su nuna mutane abin da za su bauta wa Allah shi sa muke karba mun yarda da su ba sa ƙarya iyakan ƙoƙarin su kenan na fahimtar wannan abin shi sa aka yarda da su saboda haka bin mazhaba ya zama wajibi a wannan zamanin mu bi wata mazhaba ta wanda suka gabace mu na salaf ba mu iya kuma kirkiro namu mazhabin mu ce za mu yanka hanyar da za mu ka fahimta waɗannan nasti ba inda wanda suka gabace mu ba ruwatu muslim ko wato an ruwaito wannan a shafin muslim addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai za ta amfani da yawa fakirai masu bashi a kansu Allahumma rabbus samawati sab ya ubangiji ubangijin sammai guda bakwai wal arda da ubangijin kuma ƙasa wa rabbal arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma rabbana ya ubangijinmu wa rabba kulli shay kuma ubangijin kulli shay duk abu falikal habbi wan nawa Allah mai tsage ko khaliqa mai hal mai halitta wato kwaya wanda ake shukawa kwaya wan nawa da kuma kwan kwan ƴaƴan tace ƴaƴan da ke ciki shine nawa kan kwan kallon mangoro ne kuma ke da kwallo dabino goruba to wannan nawa wannan kwallon shine nawa منزل التوراة وبنجدين ده توكد التوراة والإنجيل والقرآن تونن وبنجدين أعوذ بك من شر نفسي Allah ina neman tsari da kai bika da kai daga sharrin da ke cikin raina domin kowa mutum yana da ƙarin ƙarin aljani jin ba ganin shi ba ganin shi shi yasa shafi'i yace duk wanda yace innahu yarakum qabilahu min haythu la tarawnahu duk wanda ya ce ya ga aljani to wannan ba a karɓar da shi domin me yasa me yasa makaryaci makaryaci ne duk wanda ya ce ya ga aljani makaryaci ne to wannan karenin na shaidannu kullum yana maka waswasi allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas kullum waswasi yake maka kai sharri kai hankalinka allazi yuwaswisu wanda yake waswasi a zukatan mutane shi wannan karen din kullun yana saka sharri isata izina saci kudin wannan kayi annamimanci kai kaza ba komai ai sagira ce daga sagira na sai ta kai me sai ta kai kabira karin kullun yana cikin maka waswasin kai yayi sharri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana ɗakin Aisha sai tashi yana sallah ita kuma bacci ya kwashe ta da ta tashi sai ta firgita tana ta lalibe tana tsammani da yake yana da wayoyin su matan sai ta yi tunanin ko a gashi na da kwana wurin ta ko ya tashi ya yi sulale ya je wurin wata ita mace ka san shine musibarta kishiya shi kenan wajen lalabe sai ta taba kafa shi oh sai hankali ya kwanta cewa shi sallah yake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce shedan ki shedanin ki ya zo miki sai ce ah kowa na da shirin yace eh hakka eh hanni sai ce sai dai ni Allah ya taimake ni akan shi ya musulunta bi umurni na sai da alheri shi shi karin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ya'muruhu illa bi khair amma mu fa kullum kana cikin faɗa da shi kullum sallan asuba za ka yi sadaka kai talauci fa banda kuɗi za ka yi alheri amma yana so me to wannan da ke son hana ka alherin nan shine ƙarin kowa na da shi tare da shi in wani ya zuna tsoratar da kai aljannu wani aljannu kana nan tare da wani ai kana nan me tare da wani Allah ya baka ikon Allah ya baka ikon ka bi shi ko ka kibin shi inna ma da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma kana li alaikum min sultan illa an da'atukum fastajabtum li banda wani karfi a kanku ma kana li alaikum min sultan nan nafiya nafi in ya zo wato in na kira ta zo bayan nafi la nabiya nabiyan nan na kira ne ko masbukun bin nafi la nabiya ba'adi wato duk wani abu da aka sani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ba babu shi la nafiya lil jinsi jins din la rajula fi dar babu mutum a cikin wannan zai a samu wani abu dai amma dai mutum namiji ba da za a same shi in an in ta zo la rajula ma kana li alaikum min sultan duk wani karfi da aka sani ban da wani irin kowane karfi a kanku illa an da'atukum kiran ku kawai nake kuna bi saboda ku zari kanku wannan yaushe zai shaitan zai faɗi wannan ranar tashin kiyama gashi ga Allah lokacin zai ƙarya eh kai da wani karfi sai dai maka waswasi sai ka bi kai da kanka da yaddarka bai kahar bai tilasta ka kai wani abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa mun gode Allah da ya maida kaidin fir'auna shaitan kai shi ma shaitani ne ai fir'auna amma na mutane ya maida kaidin shaitan zuwa waswasi to yau kuma sai ka ba shaitan yana da karfi yana da kaza yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza ku fankama musu karfi kuna tsoratar da musu mutane inna ma zalikum zalikum shaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin duk wanda yazo yana tsoratar da kai wani abu ba Allah ba shi din nan shaitan ne duk wanda ya tsoratar da kai wani abu ba Allah ba shaitan inna ma zalikum shaitan yukhawwifu awliya'ahu sai zai ka tsoratar da kai wani auliya in shi fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ka ji tsoron shaitan da su wanda yake tsoratar da kai duka ka ji tsoron su ka ji tsoron wa Allah to akwai wani kuma lubs kada kuma kawo kada wanda ya kawo magana annabi Suleiman insha Allah za mu zo maganar su annabi Suleiman annabi Suleiman ya roki Allah rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani mulkin da bai zai cancanta ga wani ba bayana to shine Allah ya sakhara mishi iska da aljannu da tsuntsaye da abubuwa wannan shine mulkin da Allah ya sakhara mishi shi kadai ba wani makhluki da Allah ya sakhara ma aljannu ko iska ko tsuntsaye ko na abu sai annabi Suleiman annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sallah sai ya ce karada alai ifritu min aljinn wani aljan ya gitta mishi a sallah yana so da haske sahabai na sallah da annabi amma suka ga annabi na haraka haka su basu ga wutar ba basu ga aljanin ba fa amkana lillahi alayhi sai Allah ya bani iko na kama wannan aljanin yace amma sai na tuna addu'ar dan uwana Sulaiman cewa Allah ka bani mulkin da ba za ka ba wani ba shine kudura akan aljannu sai sake shi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amkana lillahu alaihi ba wai na kwace shi ba na kama shi shi ma amkana kullahu sai shi ma sai tuna addu'a wannan faraddahu khafi'an sai sake shi domin kada a karya wannan me addu'a sai ya zo ne ya ce maka ina da ruhanai ka kawo kuɗi ka kawo miliyan ɗaya za su kawo miliyan goma makaryaci ne wa Allah ya tsakara ma aljanna ba wanda yake sai Suleiman yana da ruhanai sannan lokacin annabi Suleiman duk abin da Allah ya tsakhara mishi sai kuma ya ba wannan abin kowar da a ɗabi'a kuma bai da ita hudu-hudu ga suna yanzu a duniya suna yawo cikin duniya suna ga wannan suna ga wancan suka je bilqis suka ga mutane na bauta wa rana yanzu hudu-hudun yanzu ina ruwan shi ko ka bauta wa me dame shi ina damu da siyasa balle ce na je najeriya na ga waɗansu mutane ga can waɗansu sun danne su ba ruwansu koko iska wani zai ce maka kwasu zai kaya containers da iska duk abu dukkansu to me yasa na aljannu ba za ku ɗauke shi akan cewa mulkin da Allah ya ba Suleiman bane shi kaɗai sai a zo a saka karraki a saka hadisai da ifai hadisi akwai mutawatir akwai sahih wal hasan wal da'if sannan akwai ne abin da ke kira kuma al mawdu' ƙarya kawai kirkiro ta aka yi shi ba da ifi bane dan me sanadin shi ma babu shi to a saka karerraki da hadisai mawdu'ai da hadisai da ifai da kuma wani aqwal na ahlul kitab a sassaka su a zuwa ka tsoratar da umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ta kasance ba al'ummar da ke tsoron aljani kamar al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billah kawai abin da zaka ce ma in wasuwasa ta zo maka me a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine maganin aljani kawai amma kuma wannan al'umma ita ce aka fi kowa tsoratar da ita aljannu a ita cin kuɗin mutane daga mai kawo dubu talatin dubu abin nan wai shi me za a musu maganin aljani me maganin aljani a'udhu billahi minash shaitanir rajim faqat Allah shi da mu to wannan sharrin da ke cikin nafs akwai ta shine waswasa karin da ke ma mutum waswasa wannan sharri ne saboda haka ana neman wato ina neman Allah a'udhu bika ya Allah ina neman tsari daga gare ka min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha da dukkan wata dabba ya ubangiji wadda kai kana rike da gashin goshinta duk wata dabba Allah na rike da ita to ina ina roƙonka daga sharrin wannan dabbobi domin Allah ya sa sharri a dabbobi da yawa wacce zai kuna ma da mene kun daba da nata me sharri antal awwalu falaysa qablaka shay'un Allah kai ne na farko kuma babu wani gabaninka babu wani abu gabanin Allah wa antal akhir kuma kai ne na karshe akhiru ko falaysa ba'daka shay'un bayan ka babu komai sai na za a zo a mutu a kare har Allah ya ce limanil mulkal yawm lillahi wahidul qahhar komai zai kare komai zai ɓace kullum man alaiha fan ba wanda zai rage saiwa Allah kama bada alakum na'idukum ko kamar yadda muka fara ku haka kama bada ala awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina kamar yadda Allah ya fara halitta ta farko haka zai zo ya fara ya fara ta da ba ta nan kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yuhyikum thumma yumitukum amwat da kai matacce ne sai Allah ya me ya raya ka to haka zaka koma matacce to inda ka koma matacce komai haka kuma zai koma ya lalace Allah kadai zai fara kuma yanda ya fara halitta kama badana wala khalqin yu'iduhu halittan nan kuma kamar yadda na fara ta farko haka kuma zan sake mayar da ita sai a dawo to wannan shine Allah na karshe kenan ko falaysa ba'daka wato bayanka shay'un ba wani abu bayanka وأنت الظاهر كان بينني فليس فوقك شيء باون أبو سمنك domin zahiri shine abin da ya bayyana to saman abin da ya bayyana babu kuma sai Allah wa antal batin kuma kai ne na ciki batini falaysa dunaka kasan kashe in ba wani abu to bayan wannan sana da yabo da madh da zaki wa Allah sai ka kaddama bukatarka me bukatar nan duka wannan yabo iqdi anni ad-dain ya Allah ka biya a kai na bashi wa agni ne kuma ka wadatar da ni min alfaqari daga talauci kun ga musulunci bai yarda da talauci ba addu'a ake wa Allah ya dauke ma mutane talauci da maskana shine maskana wa zul da wulakanci amma mu a garin nan an yi wani zamani in mutum ya fito da maskana talauci da datti rawani gashi goro baki da wata dogo mai tasbaha shi kenan kun ce waliyin Allah ga datti ga talauci shine alamun me wali subhanallah annabi ibrahim baki kawai za su bai san musu ba yaje yanko musu ne dan maraki to bai da wadata ko yana da wadata ko bai da wadata annabi ibrahim khalilullah annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je hajji hajjatul wada kun san raƙumi nawa ya kai hadiya raƙumi ɗari yanka sittin sauran kuma ya baya aka yanka raƙumi ɗari har yadda yanzu ka ce alhazai su kawo kuɗin rago sai ce manene mafi ƙarancin rago mafi ƙarancin kuɗi sai wani su kasan ɗan Najeriya kuma akwai 419 ko ina yake sai a ce a ce ɗari uku da sittin ana samu ƙarami ɗan jaririn ka gan shi ma za ka je tausayin shi sai wasu yana jawo su a akwai na ɗari biyu da hamsin eh zai je sai na ɗari uku da sittin nan to ƴan ɗari biyu da hamsin nan in sun tara sun tara sun tara kuɗin kusan rago mai aljihunsu ne rago